الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar uku ga watan juma'a al'akhira shekara ta dubu da dari hudu da talatin da hudu bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha uku takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabira kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai menene matsayin matafiyi wanda ya yi tafiyar da ta kai a yi kasarin sallah sai ya ƙi kuma har ma musu yake bugu da ƙari ga wanda yake kasarin sallah ba komai ba ne ba illa tsabar jahilci da wauta da rashin sanin karantarwa ta addinin musulunci kasaru abu ce wadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da nassi na alkur'ani cikin suratul nisa ubangiji ta'ala yake cewa wa idza barabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah idan kun yi bulaguro a ban ƙasa ubangiji ta'ala ya ce ba laifi a kanku da za ku yi ƙasar sallah me raka'a hudu ku dawo da ita biyu haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aikace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da wannan rangwame da ubangiji subhanahu wata'ala ya mana har ma wasu malamai sun tafi akan cewa yin kasarun sallah wajibi ne dole ne mutum ya yi an gane ku dole ne mutum in ya yi tafiya tafiyar da ta kai gwargwadon a yi kasarci wannan kasar ta zama wajibi a kansa illa kasancewar jumhurin malamai sun tafi akan cewa rangwame ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala ga bayansa kuma hadisi sahihi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa ubangiji ta'ala idan ya ma bayansa rangwame yana so yana kaunar bayansa su karbi wannan rangwame da ya musu don haka babban hadari a nan inkari game da yin kasar saboda yin musan abin da yake tabbatacce a alkur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya kai mutum zuwa hajji wanda yake na kafirci tare da ingancin sallah ta wanda ya cika sallah alhali kuma tafiyar da ya ta kai a yi kasarun sallah daɗin fa'ida a nan kasarun sallah a magana mafi inganci babu wani gwargwado na tafiya cewa sai in an kai kilo kaza kamar yadda jimhurin malamai suke ganin cewa sai mutum ya yi tafiyar da ta kai mil 48 in alistafi ne na kilo kilo 82 da kusan metir 600 da yan kai a takaice dai kace kilo 83 to lallai babu hadisi sarihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya iyakance gwargwadon tafiya cewa sai in ta kai kaza za a yi kasarar sallah don haka malamai waɗanda suke masu hakikance mas'ala suka ce abinda ya zama wajibi a kanmu dole ne mu koma zuwa al'urf ma'ana al'ada duk tafiyar da za a iya kiranta bulaguro ko mun gajartar ta ya halatta mutum yin kasarar sallah kamar misali munan da magana mutumin da ya tafi murya in za mu iya cewa ya yi bulaguro to ya halatta yi kasarar sallah amma idan ba za mu faɗa ba ga mutumin da ya tafi murya mu ce ya yi bulaguro sai dai mu ce ya tafi unguwa to ba zai yi kasarar sallah ba an gane ko saboda ubangiji ta'ala cewa idan kun yi bulaguro a ban ƙasa ubangiji ta'ala bulaguro ya ce kuma bai kayyade adadi ba tare da cewa akwai hadisi sahihi a cikin muslim anas dan malik yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya fita bulaguro na farsafi biyu farsafi uku ko mil ɗaya zuwa mil uku manzo Allah yana kasarin sallah don haka dai a takaice inkarin kasarun sallah jahilci ne da wauta kuma rashin yi wannan kasancewar yana tauye ma kansa lada domin kasancewar yin kasarun sallah shi ya fi mutum ya cika sallah daɗin fa'ida amma in matafiyi ya bi limami wanda yake mazauni a magana wadda take mafi rinjaye dole ya cika sallah kamar yadda ibn umar da abdullahi dan abbas wato suke cika sallah in sun bi limami wanda yake mazauni dan uwa yake cewa wai menene hukuncin sallah wato hukuncin wanda ke rigayar limami a wajen ruku'u da sujada rigayar limami game da aikata wani rukuni daga cikin rukunan sallah wannan haramun ne har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kashidi ya ce yanzu mutumin da ke rigayar liman ruku'u da sujada ko ɗagowa maza Allah ya ce shin baya tsoron ubangiji ta'ala ya juya kanshi ya koma irin kai wanda yake na jaki hukuba ce wannan ta musamman ga dukkan mutumin da yake rigayar liman aikata wani aiki daga cikin ayyukan sallah hukuba ko ba ta kasancewa sai akan laifi daga cikin manya-manyan laifuka amma a duk lokacin da da gangan mamu ya riga yi limami kabbara ta harama ko salamcewa daga cikin sallah to wannan kwata-kwata baya da sallah duk wanda ya riga yi limami kabbara ta harama ko salamcewa to ba shi da sallah amma rigaye shi ruku'u da sujada wannan haramun ne tare da cewa kuma sallah ta inganta sakamako dai shine ukuba ta musamman daga ubangiji subhanahu wata'ala tambaya ta biyu dan uwa yake cewa menene hukuncin mutumin da ke barin wandonsa ma'ana ya wuce idan sau sakin wando ya wuce idan sau ga namiji mumini wannan haramun ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi na ce mana ma asfala minal ka'abaini fa bin nar duk abin da ya wuce idan sau na tufafi to makomar shi ita ce wuta a ranar kiyama don haka ka'ida wandon mumini inda aka san shi shine tsakiyar kwauri kamar yadda haka wato gyauto na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake zanen da manzan Allah yake daurawa a wannan lokacin su bakin kwauri ne kuma haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Abdullahi dan Umar ya saki zanen shi ya yi ƙasa maza Allah ya ce ya kai abdallah ya ce janye ibn umar ya janye maza Allah ya ce masa ƙara janyewa ibn umar ya janye aka tambayi ibn umar a daidai ina manzon Allah ya kyale kai ce lokacin da ya zo tsakiyar kubri to dan haka kasancewar haramun ne mumini ya saki tufafinsa wato ya wuce idansa wando ko riga jallabiya ko gari haramun ne ka yi ma'ana ta wuce idansa a ƙa'ida abinda ake bukata in so samu ne abinda yake sunna ma'ana wando ya tsaya tsakiyar kwabri in jallabiya ce ma kada ta wuce tsakiyar kwabri tare da halaccin ya halatta ka saki wandon ya zo daidai idan sau idan jallabiya ce ma ya halatta ta zo daidai idan sau abin da yake haramun wato in wuce idan sau wannan haramun ne sakamakon duk wanda ya saki tufafin sai ya wuce idan sau shine za a babbaka wannan dugadigansa a cikin wuta a ranar kiyama na'am
wannan tambaya so ya bin limamin da ke yake wannan nashi kuma ya wuce na duk wanda ya saki tufafinsa ya wuce idansa ya yi sallah da wannan tufafi sallah ce ingantacciya an gane ko wannan haramun matsayinta daban amma ba ta shafi ingancin sallah ba sallah ingantacciya ce warware a cikin sallah haramu ne amma tare da cewa baya daga cikin abubuwan da suke bata sallah
na'am abubuwan da suke bata sallah abubuwa ne sanannu na'am na'am
kuma ya iya zuwa kamar a ce yau tuwon wanda ne zai canji wancan ne ya tafi
wai misali mutum ne yake da mata biyu ya yi rabon kwana tsakanin su kamar yadda ya dace na shari'a yau kwanan uwar gida ne shin ya halatta ya tafi gidan amarya ya ci abinci kwarai da gaske ya halatta ya je ya ci abinci illa kasancewar abin da ya dace kamar yadda yake abu sananne wadda kwananta ni ita take shirya ma mai gida abinci akwai kuma waɗanda suke da tsari wadda in kwananta ne ba maganar girkin abinci wadda ke nan ba kwananta ba ne ita za ta yi girkin abinci amma wannan ga waɗanda suke haɗa a gida ɗaya amma duk wanda gidanta gida ne wanda yake na daban dole su girka abinci dalilin mu anan kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rabon kwana a lokacin da manzon Allah yana da mata tara amma a dini na Allah kowace mata daga cikin matan shi manzon Allah sai ya je ya leka ɗakin ta ya zauna sun ɗan hiranta sannan manzon Allah ya tashi ya yi gaba a ƙarshe ya tuƙaƙe akan matar da kwananta ne har ma ya kasance a duk bayan la'asar in ya shiga ɗakin Zainab bintu Jahash sai ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuma ya sha Aisha da Hafsa sai suka fahimci cewa manzon Allah fa yana dan yin latti idan ya shiga ɗakin Zainab. Suka yi ƙoƙarin suka gano menene sababi. Tsakaninsu sai suka haɗi kai. Aisha ta ce ma Hausa in ya shigo wurinki cewa rin wani abu yake shi. Ni ma in ya shigo kuma haka zan faɗa masa. shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dabi'ar shi yana kyamar a ce ana jin doyin wani abu daga wajensa ya shiga ɗakin Hafsa ta faɗa masa haka ya shiga ɗakin Aisha ta ce wani wari nake ji ya Rasulullah daga ran nan manzon Allah ya ce to ya haramta shan zuma take yanki Allah ya turo sako lima to harimu ma ahallallahu laka dan me kake haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka hadisi ne sahihi yana cikin bukari aya daya sababin saukar ta yana iya kididdiguwa ya wuce daya biyu zuwa wani wannan a koma cikin qawaidu tafsir wanda kuma sababi na biyu shine haramta ku yanga shi da yi mariya wannan shi ma hadisi ne sahihi to kaga anan ashahid yana shiga ɗakin matar da ba kwananta bane ba ya je ya ɗan tsauna ya ɗan hiranta kuma ga ya sha zuwa kenan wannan me yake nuna mana halarcin za ka iya cin abinci a gidan da matar da ba kwananta bane ba illa kasancewar dan toshe kafa ta fitina da wasu abubuwa a ɗan nisanta in har an tabbata wasu abubuwa na rashin zuttuwa za su biyo baya darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna je cikin kitabul hajji mun tsaya ƙarshen babi na 44 kai tsaye za mu tashi farkon babi na 45 insha Allah قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في دخول الكعبة قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني قال حدثنا وكيع وابن الجراح الرؤاسي الكوفي عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من إندي وهو قرير العين طيب النفس فرجع إلي وهو حزين فقلت له فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت إني أخاف أن ي- أن أكون أتعبت أمتي من بعدي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح wato aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ikara mata yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga wajena wa huwa qarirul ayn wato yana mai farin ido ma'ana yana mai jin daɗi da murna don haka ta ce nafs yana mai walwala da nishadi abinda ake nihi da qarirul ayn shine wato ai annahu masrur farin ciki kenan da murna tace tayyibun nafs yana mai dadin rai ma'ana walwala da murna faraja ilayya wa huwa hadi tace kai tsaye sai ya dawo yana cike da bakin ciki da bacin rai wa qultu la sai nace da shi ya rasulullah me ya faru fa qala sai yace inni dakhaltu al-ka'aba yace lalle na shiga ka'aba manzo Allah ya ce wa wadittu anni lam akun fa'altu amma na su nayi burin ina ma da ban shiga ba inni akhafu an akuna ata'abtu ummati min ba'di yace ni ina jin tsoron wato na zamanto na wahaltar da al'umma ta bayana kowa ya ringa famar cewa sai ya shiga Ka'aba manzo Allah ya ce da na san haka zai je ya zo a wata riwaya yana cewa lawis taqbaltu min amri mastadbartu ma dakhaltuha maza Allah ya ce da na san dai lamarin haka zai je yazo maza Allah ya ce da ban shiga Ka'aba ba wannan na nuna mana tsabar tausayi da rahama wadda ubangiji subhanahu wata'ala ya kimsa a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifa ce daga cikin sifofin da Allah ya siffanta shi da wannan sifa a alkur'ani bil mu'minina ra'ufur rahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa rahmatul lil ladina amanu minkum to dan haka kasancewar wannan hadisi wasu malamai sai suka tafi akan cewa ai dalili ne akan cewa shigar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yama ka'aba bai keɓanta ba da shekara ta takwas lokacin da je ya buɗe makka da yaƙi suka ce a nan aisha ce take ba da labarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga ka'aba alhali a shekara ta takwas lokacin da aka je aka ci makka da yaƙi aisha ba ta tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wasu malamai suka ce shigar nan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wato a hajjinsa ne wato da bankwana domin hajjin bankwana aisha ta kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa dalili ne tabbatacce a umra ta shekara ta bakwai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bai shiga Ka'aba ba amma shekara ta takwas wannan tabbas ne akwai dalilai tabbatattu akan haka to illa kasancewar wasu malamai suka ce a nan akwai ihtimalin cewa aisha labari ne ta samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sun dawo a shekara ta takwas an gane ku sun ci makka da yaki sun dawo ya ba aisha labarin cewa ya shiga kaba to amma kasancewar su yi burin cewa daman ma bai shiga ba amma wannan hadisi na mai da martani akan haka saboda ne yasa ta ce ya fita daga wajena ta ce sannan sai ya dawo kuma ran shi a baci ya fita da walwala da murna kai tsaye ya dawo ransa a baci na tambaya me ya samu sai ce na shiga ka'aba amma na yi gurin ina ma a ce ban shiga ba yace domin ina jin tsoron kada na wahaltar da al'umma ta bayana kowa ya zo ya ce sai ya shiga ka'aba tare da cewa hadisin dai bai inganta ba an gane ko bai tabbata ba inda ya tabbata kenan wannan zai iya zama dalili akan cewa ba ma a shekara ta takwas ba kenan akwai wani lokaci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya shiga Ka'aba al-Imam Tirmidhi ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce a takaice dai hadisi ne ba'ifi kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya ba a fa hadisin saboda wasu illoli da suke tare da shi na'am
باب ما جاء في الصلاة في الكعبة قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا حماد بن زيد وابن درهم عن عمرو بن دينار هو المدني عن ابن عمر عن بلال رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يصل ولكنه كبر قال وفي الباب عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث بلال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا وقال مالك بن أنس لا بأس بس لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن تصلى المكتوبة في في الكعبة وقال الشافعي هو محمد بن إدريس لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء na'am
wato abdullahi dan umar allah ikara musu yadda ke cewa bilal ladanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam allah yadda da shi ke cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam salla fi jawfil ka'aba manzon allah ya yi sallah a cikin cikin ka'aba haka bilal yake tabbatar ma abdullahi dan umar wanda kar mu manta ya gabata a darasinmu na bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga Ka'aba da shi da wasu wata jama'a wanda a cikin su akwai Bilal akwai Usama dan Zaid manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kulle Ka'aba zuwa jimawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya buɗa suka fito fitowar suke da wuya Ibn Umar sai ya tabi Bilal yace manzon Allah yayi sallah a cikin Ka'aba yace kwarai a daidai ina manzon Allah ya yi tsaya yi sallah sai ya ce tsakanin gimshikai guda biyu da can kusan alƙibla da can kusa da wannan kenan bango wanda yake na wannan na kudu abinda ibnu umar ya manta ya tambayi bilal raka'a nawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi tare da cewa shi abdullahi dan abbas kamar yanda usama ibnu zaid Allah ya kara masa yadda ya bashi labarin cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga Ka'aba da ya shiga da afi lawahiha kulliha a sasannin Ka'aba gaba daya manzo Allah ya yi addu'a kowace fuska sai da ya fuskanta ya yi addu'a sai ya ce wa lam yusallifi amma fa sallah manzo Allah bai yi ba haka shi Usama ibn Zaid ya ce na'am tare da cewa kowane hadisin sahihi ne don haka malamai da suka hada tsakanin hadisan suka ce sababin abin da ya sa shi Usama ibn Zaid ya kore cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi sallah a cikin Ka'aba domin lokacin da suka shiga kulle kofa akai an gane ko bayan an kulle kofa me zai biyo baya shine duhu domin babu fitila a ciki sannan da suka shiga sai suka shagala da yin addu'a Usama Allah ya kara masa yadda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani bangare manzon Allah na addu'a shi ma Usama ya koma gefe yana addu'a manzon Allah yana gefe daban Usama yana gefe daban Bilal yana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah kuma Bilal wato ya gan shi domin yana kusa da shi Usama ko yana nesa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan haka bai gaba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallar domin shi ma ya shagala da yin addu'a tare da cewa kuma sallah ce wadda ba tsawaita ta ba kai kuma ga ya an kulle kofa kofa a kulle ga duhu dan haka kenan a iya zatansa shi Usama ya halatta ya kure cewa kwata-kwata manzon Allah bai yi sallah ba saboda shi bai gani ba shi kuma bilal da yake yana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai sai ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah ka'ida ko malaman hadisi suka ce al-musbitu muqaddamun ala nafi wanda ya tabbatar ya ce an yi kaza ko ana kaza in dai ya inganta to shi ake gabatarwa akan wanda ya ce ba a yi kaga dan haka a nan malamai suka rinjayar da faɗa ta bilal cewa manzon Allah da ya shiga ka'aba ya yi sallah an gane ko ya yi sallah sallah ko da ake nihi a nan sallah kenan wadda take al-ma'rufa al-ma'buda sallah wadda take da ruku'u da sujada ba sallah ba a yaren larabci addu'a don haka a takaice wannan hadisi me yake tabbatar mana yana nuna mana kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga Ka'aba ya yi sallah don haka malamai suka ce wannan dalili ne a bayyane wanda yake nuna shiga cikin Ka'aba mustahabi ne amma malamai sun tabbatar da cewa shiga Ka'aba baya daga cikin ayyuka ayyukan hajji an gane ko ba a kirga shi daga cikin ayyukan haji tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa sunna ce daga cikin sunnonin haji amma a magana mafi inganci wanda jumhurin malamai suke kanta shiga ka'aba baya daga cikin ayyukan haji amma dai matsayinsa mustahabi ne kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga malam ke cewa a wannan babi akwai hadisi daga Usama ibn Zaid da kuma Al-Fadl ibn Abbas da Usman ibn Talha da Sheba ibn Usman wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin wannan babi na shiga Ka'aba malam ke cewa hadisin Bilal hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce an gane ko sai yake cewa wal amalu alaihi inda aksari ahli ilmi aiki akan shi yake a wajen mafi yawan malamai la yarawna bis salati fil ka'aba ba sa ba sa ganin laifi game da yin sallah a cikin ka'aba mafi yawan malamai ba sa ganin cewa laifi ne mutum ya shiga cikin ka'aba ya yi sallah kenan menene matsayinsa halak ne al-imam malik Allah ya ji kansa ya ce la ba asabi salati nafilati fil ka'aba ya ce ba laifi game da yin sallah ta nafila a cikin ka'aba wa kariha an tusalla al-maktubatu fiha fil ka'aba amma al-imam malik yana kyamar mutum ya sallaci sallah ta farilla a cikin Ka'aba me yasa al-Imam Malik tace domin ubangiji ta'ala ya ce wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu li alla yakuna lin-nasi alaykum hujja ubangiji ta'ala ya ce duk inda kuke ku juya fuskokin ku wajen masallacin Allah mai alhurma to yace mutumin da ya shiga cikin Ka'aba kaga ai bai fuskanci ba Ka'aba gaba daya ma'ana ya fuskanci wani bangare ne amma to me yasa kai al-Imam Malik kace ya halatta ayi nafila kaida suka ce ita nafila ana rangwame a cikin ta abinda ba a rangwame a farilla dan haka yace nafila ya halatta ayi amma banda farilla al-Imam Shafi'i yace ba laifi an tusalla al-maktubatu wa tatawwu fil Ka'aba farilla da nafila yace ba laifi akan iya sallatar su a cikin Ka'aba me yasa sai ya ce li anna hukuman nafilati wal maktubati fi taharati wal qibla sawa domin hukuncin nafila da farilla a wajen tsarki da fuskantar alƙibla duk ɗaya ne sai dai a cikin halin tafiya ne suka bambanta a cikin halin tafiya sallah ta nafila kakan iya yi duk inda ka fuskanta ba sai ka fuskanci alƙibla ba amma ana zaune lafiya a gida a wajen tsarki da wajen fuskantar alkibla ba bambanci tsakanin sallah ta farilla da ta nafila in ka bambanta tsakanin farilla da nafila dole sai ka kawo dalilin da ya bambanta su don haka shi al'imamu malik ya kafa hujja da waccan aya illa kasancewar wannan kauli na al'imamu shafi'i shine kauli wanda yake arraji ba bambanci game da halaccin yin farilla da nafila wato a cikin ka'aba wannan kuma shine abin da jumhurin malamai suke kai باب ما جاء في كسر الكعبة قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي عن شعبة هو ابن الحجاج الواسدي العتكي عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير رضي الله عنه أن ابن الزبير رضي الله عنهما قال له حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين يعني عائشة رضي الله عنها فقال حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا أن قومك حديث أحد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين قال فلما ملك ابن الزبير رضي الله عنهما هدمها وجعل لها بابين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na rusa ginin ka'aba a maida shi kamar yadda yake a zamanin annabi ibrahimu alaihi salam ma'ana a maida shi kamar yadda yake akan gimshikan da annabi ibrahimu alaihi salam ya yi fandasiyon kin ka'aba shine al-aswad ibn yazid ke cewa lalle abdullahi dan zubair Allah ya kara masa yadda ya ce da shi hadithni bima kanat tufbi ilayka ummul mu'minin yani aisha radiyallahu anha abdullahi dan zubair ya ce ya kai aswad ya ce ba ni labari dangane da abin da aisha uwar muminai ta sirranta maka ma'ana abin da ta gaya maka a goye na hadisi ya ce gaya mai nan abin da muke so mu gane kenan min babi riwayatil fadil anil mafdul wanda sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yayi riwaya daga tabi domin shi al-aswad ibn yazid tabi'i ne abdullahi dan zubair sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne shine yace ba ni labari dangane da abinda an gane ko bima kana tufdi ilaika ummul mu'minin ba ni labari dangane da abinda Aisha uwar mu'minai ta sirranta maka ma'ana ta rada maka na hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال سي الأسود يتشي لعبد الله بن زبير حدثتني عائشة تاب اللاباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها للي من الله صلى الله عليه وسلم يا فدا متى لولا أن قومك حديث أحد بالجاهلية بعدن متانيك wato suna sababbin lokaci da jahiliya ma'ana ba su jima ba rabonsu da jahiliya kenan ba su jima ba da musulunta a gane ko ma'ana zamani wanda yake na maguzanci ba su jima ba wato da rabuwa da shi shine ya ce laula anna qaumaki ba dan cewa mutanenki su ne qurayshawa hadisu ahadin bil jahiliya wato sababbin zamani ne game da jahiliya ma'ana ba su jima ba game da rabuwa da ita raza Allah ya ce in ba dan haka ba da hadamtul ka'aba raza Allah ya ce wallahi da na rushe ka'aba waje altu laha babai maza Allah ya ce in gina ta akan gimshikai na annabi Ibrahima maza Allah ya ce kuma in mata kofa biyu ɗaya a arewa ɗaya a gusu ma'ana wannan ta shiga wannan ta fita kala sai yake cewa falamma malaka ibn zubair wato a lokacin da abdullahi dan zubair Allah ya kara masa yadda ya mallaki birnin makka jama'a ta birnin makka sun masa mubayi'a a matsayin shugaba za a yi hadama ha sai ya rushe ka'aba ya gina ta akan gimshikan annabi ibrahimu alaihi salam waje alalaha babai kuma ya mata kofa biyu kofa ta shiga wato da kofa ta fita to kasancewar a nan ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rushe ka'aba ya maida ta kamar yadda take akan fandasiyon kin annabi ibrahima kuma ya ƙara mata kofa domin ya yalwata ma jama'a saboda barna da cikas wanda ka iya biyo baya wanda ka'ida malamai suka ce dar'ul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha ije banna shi ake gabatarwa akan janyo akan janyo ga gyara duk abin da ka san in kayi shi ba za ku samu ba zutuwa da jama'a wani ta da zaune tsaye zai biyo baya to abin da ya dace wannan maslaha sai ka barta dan kar wannan banna ta biyo baya kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da burin ya rushe Ka'aba ya maida ta kamar yadda take kuma ya kara mata kofa don yalwata ma jama'a to amma kasancewar jama'a ba su jima ba rabansu da jahiliya sai su ga cewa rushe kaba a nan kamar rushe wata alhurmarsu ne don ba abin da suke tinkaho da shi ko a jahiliya sama da kaba kafiran makka gaba daya a zamanin kafircinsu a zamanin maguzanci ba su da wani abu wanda suke darjanta shi mai kima mai daraja sama da ka'aba suna ganin in an rushe ka'aba kamar an rushe wata alhurmarsu ce to da haka kasancewar a nan shine abin da ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne rushe amma shi Abdullahi dan Zubair lokacin da ya samu dama ya zamanto shine shugaba kenan babu wanda zai iya masa musu akan haka kuma mutane sun riga sun fahimci inda aka sa gaba a wannan lokaci sai ya rushe ya gina ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi sannan kuma ya kara mata kofa domin yalwata ma jama'a al'imamu turmizi ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa wato hadisi ne wanda yake ingantacce babu ma ja kina wannan yana nuna mana duk wani abu wanda yake gashi sananne a shar'ance in wani ya zo ya canza masa fuska in ka tabbata ba bannar da za ta biyo baya to abin da ya zama wajibi ka gyara amma in ka san wata banna za ta biyo baya to sai ka bari an gane ku har a kai lokacin da kenan aka samu wayewa da fahimta babu ma ja a fi salati fil hijr qala haddathana qutayba qala haddathana abdul aziz ibn muhammad ana alqama ibn abi alqama عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صل فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال صلي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو جقعة من البيت ولكن قومك ولكن قوم ولكن قومك استكثروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعلقمة بن أبي علقمة هو علقمة بن بلال wato Aisha Allah ƙara mata yadda take cewa na kasance ina ƙaunar na shiga cikin Ka'aba mai sallah a cikinta haka Aisha take buri me za a yi fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi yadi tace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya kama hannuna fa adkhalani al-hijra sai ya sanya ni a cikin dan zagayen nan wanda ake kiran shi hijiru Isma'il an gane ko idan ka kalli ginin Ka'aba a yau a gefe zaka ga wata katanga wanda daga bangaren yamma take wata dan kewaye da aka yi haka wannan shine ake kiran shi hijiru Ismail ta ce manzo Allah sai ya kama hannuna sai ya sanya ni cikin kewayen nan faƙala sai manzo Allah ya ce da ni salli fil hijri in aratti dukhul baiti in har kina da nihi da burin shiga Ka'aba manzo Allah ya ce ki sallah a cikin wannan kewaye fa inna ma huwa qib'atun min baiti domin wannan kewaye manzo Allah ya ce yanki ne na Ka'aba ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت ماذا الله يتي سندي ياكي عائشة mutanenki jama'arki ma'ana Qurayshawa wato su ne suka takaita shi a lokacin da suka gina Ka'aba don haka sai suka fito da wannan daga cikin Ka'aba wanda kar mu manta kamar yadda bayani ya gabata a darasinmu na Bukhari lokacin da Qurayshawa za su gina Ka'aba sai suka ma junan wasiya tun ma a jahiliya ba suka ma junan wasiya suka ce abin da za a yi kar wanda ya saki ya saka dala akan gina ka'aba sai dukiya ta halak an gane ko duk wani kuɗi wanda yake na shashanci dukiya haramtacciya suka ce kar wanda ya kawo ya saka suka yi kokarin suka tattara iya abin da suka ga cewa dukiya ce wadda suka neme ta halattacciya suka tara ta domin gina kaba ana yi ana yi wannan dukiya sai ta kasa da za a yi sai suka rage fadin ginin suka hudda wannan gefe jiro ismail an gane ku suka rage shi kenan daga kan yanda yake kenan fondasiyon kyan annabi ibrahim tun da dukiyarsa ta kasa da kana son ka yi ɗaki ciki biyu sai ya zamanto kuma kudin naka ba zai isa ba kenan sai ka yi ciki ɗaya wancan bangare ka bar shi to haka suka yi sai suka bar wannan bangare wanda ake kiran shi hijiru ismail maza Allah ya ce ma Aisha in dai Ka'aba kike son shiga yace shiga nan ki sallah in kika yi sallah anan kamar kin yi sallah a cikin Ka'aba domin yanki ne na Ka'aba sababi mutanen ki sun hada dukiya ta halal sun yi famar su gina Ka'aba amma wannan dukiya ta kasa me za a yi da lokacin da suka gina kenan sai suka fitar da wannan gefe don haka a takaice kenan malam ya shigo da wannan hadisi wanda ke bayani dangane da halaccin yin sallah kenan a cikin wannan kewaye wanda ake kira shi hijirar Ismail sai ka koma faɗa ta al-Imam Shafi'i ba bambanci tsakanin farilla da nafila kowace ta samu kakan iya yi a ciki al-Imam Tirmidhi ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce alqama ibnu abi alqama wato shine kenan alqama ibnu bilal sunansa kenan alqama ibnu bilal don haka kuma hadisi na cikin bukhari aisha take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulallahi wai wannan dan kewaye hijiru isma'il amin albaiti huwa shin yana daga cikin ka'aba manzon Allah ya ce kwarai da gaske aisha sai ya bayyana mata cewa ga sababin abin da yasa aka yi wannan kewaye kenan dukiyar da suka tara ne ta kasa isa باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والركن والمقام قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم قال وفي الباب أنا عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن رجاء بن أبي يحيى أنه قال سمعت مسافئا الحاجب يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب قال أبو عيسى هذا يروى عن عبد الله عن عبد الله بن عمرو موقوفا موقوفا قوله وفيه عن أنس أيضا وهو حديث غريب نعم
wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo na fadula ta alhajarul aswad ko mu ce wurin shan nono a hausa kenan ko kuma ka ce bakin dutse in tarjama za ka yi sai ce warrukun an gane ko sai ce warrukun wato da shi kenan alhajarul aswad din shine ake kira da arrukun sai ce wal maqam kuma da maqamu ibrahim abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce nazala alhajarul aswad min aljanna shi wannan bakin dutse asalinsa wato ya sauka ne daga gidan aljanna ma'ana daga gidan aljanna allah ya yi umarni aka sauko shi a wannan kenan me za mu iya fahimta cewa nazala alhajarul aswad min aljanna bakin dutse ya sauka daga aljanna sauka daga ƙasa ne ake sama ko kuma daga sama ake ƙasa daga sama ake ƙasa kenan anan za mu iya gane mahallin da aljanna take aljanna a sama take kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'awa na'am tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga jibrilu wani latti wanda yake na daban a ina ya ganshi sai Allah ya ce inda sidratul muntaha a wurin magariyar tukewa magariyar tukewa ko ba a duran kasa ba take a saman bakwai take sai Allah ya ce inda ha inda fitana daga cikin kenan wannan zuruf al-makaniya az-zuruf al-makaniya sai ya ce inda ha jannatul ma'awa a wurin da ne ke akwai aljannar makoma to da haka ya ce bakin dutsen nan ya sauka wato daga aljanna sai ya ce wa huwa ashaddu bayaban min al-laban maza Allah ya ce a lokacin da ya sauka wato ya fi madara wato tsananin fari ba yanda za a yi ka hada farinsa da na madara wanda madara ita ce ake sanya misali da ita a wajen abin da farin shi ya kai gaya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ruwan da Allah ya tanada masa a ranar kiyama wanda da shi da al'ummarsa za al'ummarsa za su sha a fagen alkiyama Allah ya sanya mu daga ciki wanda ake kiran shi alhau manzo Allah yake cewa ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban abyadu min al-laban manzo Allah yace yafi madara fari to dan haka anan yace mana wannan dutse lokacin da ya sauka da gidan aljanna wato yafi madara fari sai ya ce fa sawwadatu khataya bani adam wato zanubban ƴaƴan adam wato shine ya rikida shi ya maida shi baki malamai suka ce wannan kuma za mu ɗauke shi akan hakikanin shi an gane ko kan cewa farin dutse ne haka ya sauka zunubban 'ya'yan adam na yau da gobe su ne suka bakanta wannan dutse don haka kasancewar a nan zahirin hadisi kenan abin da yake tabbatar mana ba komai bai rikida shi mai da shi baki illa kurakuran 'ya'yan adam yau da gobe ana shafar shi shine ya bakanta shi da haka kenan a nan malamai ibn hajar Allah ya ji kansa yake cewa wasu daga cikin waɗanda ake kiransu almalahida almalahida kamar mutane ne waɗanda kawai su masu musu ne kwata-kwata sun kure komai wanda ba su da addini in aka ce mulhid karkatacce wanda kwata-kwata shi ba shi da addini to su ne suna musancewa yaya za a yi an gane ku yaya za a ce kurakuran 'ya'yan adam su suka bakanta shi ma'ana kurakuran mushrikai to in har waɗannan kurakurai suka bakanta shi me ya hana biyayya ta masu tauhidi ta faranta shi malamai suka ce lausha Allahu lakana zalika inda Allah ya so da biyayya ta masu tauhidi to da ta wannan kinshi ta canza shi ya koma bari amma suka ce fa al'ada ta tabbatar da cewa launi baki akan iya rina wani kala daban kamar yanzu misali jan abu zaka iya rina shi da kala baki ya koma baki ko tsanwa ka rina shi da bakin abu ya koma baki amma shin shi baki da me ake rina shi ana rina baki da wani abu yanzu misali zane wanda yake baki ka isa ka sanya mishi wani kala ka maida shi ja ko ka maida shi tsanwa ja kana iya maida shi baki tsanwa kana iya maida shi baki fari kana iya maida shi baki amma baki kayi kaɗan ka rina shi ka maida shi fari ko ka maida shi tsanwa ko ka maida shi ja ko ka maida shi wata kala na daban to don haka dai a takaice wannan hadisi abin da yake tabbatar mana cewa hajarul aswad tushen shi dai daga gidan aljanna yake an gane ko asalinsa daga gidan aljanna yake don haka kuma malamai suka ce wannan ya ishi mutum ya lura kasancewar gayafa dutse ne wanda yake mai tsauri kurakuran 'ya'yan adam suka yi tasiri suka maida shi baki ina ga zuciya wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuciya idan bawa ya aikata zunubi wani ɗigo baki ɗas yake kasancewa akan zuciyar yana ƙara aiki na zunubi wannan ɗigo yana ƙara faɗaɗa har ya kai lokacin da ya lullube zuciyar gaba ɗaya don haka a takaici kenan wannan hadisi hadisi ne ingantacce wanda yake nuna tushen wannan bakin dutse wanda ake sumbanta asalin sa daga gidan aljanna yake sannan hadisi na gaba wato raja ibn abi yahaya ke cewa na ji musafi alhajib na cewa ya ji abdullahi dan amr ibn al-as na faɗa cewa ya ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama na cewa innan rukuna lalle shi bakin dutse wal maqam wato da maqamu ibrahim asalin su ya kuta kanimin ya kutil janna wato gwal ne daga cikin gwalagwalai waɗanda suke na gidan aljanna yaqut wato shine kenan wani dutse ne wanda yake da kayan ado an gane ko shine yace yaquta tani min yaqutil janna ma'ana gwal ne daga cikin gwalagwalai waɗanda suke na aljanna dama sallahu nurahuma ubangiji ta'ala shi ya shafe hasken su walau lam yaqmis nurahuma da ubangiji ta'ala bai shafe hasken su ba la aba'ata ma bainal mashriq wal maghrib da sun haskaka tsakanin mahudar rana da mafadar da gaba ɗaya da sun haske duniya inda Allah bai shafe hasken su ba wannan kaga shi ma me yake nuna mana kenan fadula da daraja ta makamu Ibrahim wato da alhajarul aswad shi ma dai hadisin hadisi ne wanda yake ingantacce kamar yadda shi kanatar Allah ya ji kansa ya inganta shi malam ke cewa wannan hadisi ana rawaito shi daga Abdullahi dan Amr mawqufan qawl cewa faɗa shi ce ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fihi an Anas aiba haka ake rawaitowa daga Anas Allah ya kara masa yadda malam yace wa huwa hadisun gharib malam ya ce hadisi ne wanda yake gare ma'ana hadisi da'ifi ne domin a cikin sanadinsa kenan akwai wannan marwaici shine raja abu ya haya illar da ta sa malam ya raunana hadisin amma shakalatul ya inganta shi saboda shawahid da mutaba'at na insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك